به بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي صفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara Alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Indimin Trust Islamic Center a nagarin Maiduguri jihar Borno. Yau muna biyar ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya yi daidai da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba wannan kyawun ayyukan mu kurakuran mu Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta malumin mu da iyayen mu Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da shugabannin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi da wani alkhairin da ke cikin wannan wata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta hamsin da uku cikin wannan sura mai albarka suratu yunus yau kuma za mu ci gaba daga aya ta hamsin da hudu kafin nan za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi kamun mu amsa tambayoyin akwai ɗan uwa da aka masa rasuwa dr tijani sharif iyalinsa yau ta rasu to allah ya gafata mata allah ya sa ta huta yan uwanta da sauran waɗanda suke wato mai gidanta da sauransu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu hakurin jurewa wannan babban rashi da aka yi kuma dukkanin mu idan lokacin mu yayi Allah sa mu cika da imani wannan yana tambayar cewa a menene hukuncin bashin da ake baiwa ɗalibai student loan da gwamnatin tarayya ta firfiro za ba mutum dubu ashirin ashirin idan ya gama nyc zai biya ba samu na karanta tsarin da yake ba amma ka'idar bashi abinda za a duba ita ce abinda aka baka shi za ka mayar ko da ƙari inda akwai ƙari wani percentage a ce abinda aka baka za ka kara 2% ko 3% inda akwai percentage wani riba ce ba zai halatta ba inda da ruwa da ƙari ba zai halatta ba kuma babu wannan ƙarfin hasan ne taimako ne aka yi wannan babu matsala to ya danganci yin da wato yanayin ko tsarin bashin wanda kuma yadda larabci ya rubuta ya tambayoyi guda biyu suna da alaka da juna shin ya halatta mace ko yarinya ta auri mijin halatta ko kogonta ma'ana ta auri yar uwan ta auri mijin da ya auri yar uwar babansa babanta ta auri mijin da ya auri ‘yar uwar babanta ko kuma mata da ta auri yarinyar da ta auri ‘yar uwar babanta o da ita yarinyar ta auri mijin da ya auri ‘yar uwar babanta magana mai tuta ba daga an sai mu gyare-gyare wata kuke zo mijin da ya auri ‘yar uwar babanta ko ita mata ba ta aure da miji ba za a sai wai ce ta auri wani ba ba wada kuma haka tambayar mai tambayar yanci yarinya ce tana da khala wace ce khala mamakin kanwar mamata ko yar mamata ita ce khala amma kuma yar uwar mai baba asalin shari'a abin da ke ce bayan rasuwar miji bayan rasuwar halatta ta wani ne ya auri yar uwar misali kamar kanwar mahaifiyarta an fahimta sai kanwar mahaifiyarta ta taro shi yanzu ita ya halatta ta auri wannan miji ya halatta kuma halatta ba ya halatta ya kuwa ya shuru ya halatta abinda musulunci ya hana la yujma bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha a lokaci guda a hada su a lokaci guda ka aure yarinya da kuma kanwar mahaifiyarta ka hada su a lokaci guda karkashin aurenka kamar yadda Allah ya hana wa an tajma bainal ukhtayn hada su lokaci guda shi aka hana amma ita kala ta rusu ya halatta ta auri mijin halatta na ai ba hada su aka yi ba an fahimta wannan ba matsala ya halatta sai kuma yake cewa to ya kuma hukunci ba rasuwa ta yi ba ita halatta ta mijin ne sake ta saki wanda babu komai da saki uku kayan ba zai yi ne a yi komai ba sai da wani sabon aure an fahimta to abin da yake nufi a nan ko da bai faɗa ba kafin idda ta ƙari shin ya halatta ita kuma ta auri mijin wannan halatta ta in dai sakin akwai komai bai halitta ba domin mata za ta zauja domin hukuncin auratayya akwai a tsakaninsu duk mutumin da ya saki matarsa saki wanda yake akwai kome kafin iddata ta kare hukuncin aure na nan shi yasa inda ɗayansu zai rasu ɗayansu zai cika dansu sakin da yake akwai kome a ciki to amma sakin da babu kome kamar sakin uku misali na ƙarshe ya sake ta to kafin iddata ta kare zai iya kuma su zo shi wannan mijin ya auri ita yarinyar wurin mafi yawan malamai zai yi don hukuncin aure ya yanke a tsakanin inda ɗayan su zai rusu ɗayan ba zai ci gado da ba mafi yawan malamai sun tabi kan cewa ya halatta amma da abin da fi ta kasar a bari inda ta ƙare amma ko aka yi inda ya tsalkace ba ina babu kome domin babu hukuncin aure babu matsala wanda kuma take tambaya wanda tambaya mata suna yawan yi shin ya halatta mace ta sha maganin magani domin hana zuwan jinin al'ada domin ta samu ta yi azumi kullum ana yawan wannan yawan tambaya kan wannan abin da malama suke faɗa in dai babu cutarwa ya halatta shawarar likita ba matsala babu cutarwa ya halatta amma kuma ko da babu cutarwa alayi hali ko ta ko da wata fuskar sai an samu matsala ko da likita ya ce ba matsala babu cutarwa domin jinin al'ada halitta ce Allah ya halitta tare da mata kuma akwai hikimar da ta sa Allah ya wannan duk Allah hakim ne Allah ba zai hakim manza ba akwai amfani gare su to duk wata yana zuwa to lokacin zuwa yayi aka hana aka hana shi fita kuna ga zauna zafi kamar hanyar ruwa ne hanyar ruwa ruwa yana bi kullum an zo aka toshe ruwa ya roya zai kai kila kai zaka ce ina toshe hanyar ruwa ruwa bai wuce ba amma bai wuce ba zai haifar da mai barna a gurin zai haifar da barna wani ce ambaliya garmu wani ya girma da yawa a bar ambaliya ambaliya ya girma da yawa a bari an fahimta an ka hana ruwa gudu to su ma zai wani to saboda haka abin da shawarar da malamai suke bayarwa in azumi ya zo kada ki sha wani magani abin da ya sawwaka daga cikin kwanakin azumi al'ada ki ta zo miki kwana biyar kwana shida kwana bakwai ba matsala wannan shine hanyar lafiya ita ce hanyar lafiya idan azumi ya wuce ki biya kwanakin da ga sha ba matsala ba matsala amma duk shekara ka zo kina don abu ne an jarraba an gani magunan da mata suke sha saboda wato dakatar da haihuwa ina samun matsala domin duk abin da yake fitira ce halitta ce Allah haka ya halitta ana ganin akwai hikimar da ta sa Allah ya yi kai kuma ka zo ka sa hannunka a ciki to za a samu matsala to zama lafiya mata kar su yi wannan ba wani abu bane kuma Allah ne ya rubuta miki wannan wannan uzurin ya zo miki kina ladar niyyar shi ko bai ki azumi ba Allah ba zai barki haka ba domin kina so ki yi uzuri ne ya hana ki kina ladar niyyar ki kuma azumi ya wuce kwana goma kwana bakwai a tsanaki ba ce sai kuma lokaci guda ba duk wata kwana daya zai yi duk wata ki zaba kwana daya da hankali da hankali sai ki biya kayan Allah ya samu dace wanda kuma addu'a yake nema yana ji kuma ce ce malam a taimake ni da addu'a akan tarbiyyar ‘ya'yana na gode to Allah subhanahu wa ta'ala ya musu albarka dukkan yaran mu Allah ya musu albarka gaskiya wannan mai tambayar ya kyauta in mace ce ta kyauta wato yana daga cikin salon tarbiyya kai wa ‘ya'yanka addu'a rabbi habli min as-salihin rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba annabawa kenan annabawa ma annabi ibrahim yaushe fara wannan addu'a rabbi habli min salihin yaushe fara tun kafin ya samu zuriyar ba yana addu'a ya Allah ka bani in zaka bani zuriya ka bani zuriya ta gani kuma yana daga cikin sufofin mu'minai a cikin suratul furqan da Allah ta'ala ya ambata wa ibadur rahman سيكتا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين wannan yana nuna cewa ba za ka zama cikakken mu'mini ba sai idan kana yi wa zuriyarka addu'a ta gari addu'a ta gari duk matakai na tarbiyya za ka yi amma kuma a ƙarshe ne shirya tana hannun Allah dole ka mai da al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ku sha sa Anas ya ci moriyar mahaifiyarsa in musulmi ta ɗauke shi ta kashe gudun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ga Anas ya maka kalma ya rasulullah kuma kai masa addu'a manzan Allah ya roƙa masa tsawon kwana yawan zuriya da dukiya mai yawa kuma ya ce mai albarka anas ya rayu shekaru masu yawa har yi zama babu irinsa a garin zuriyarsa ba suna nan da yawa su daga yawan dukiya yana da wata gona lambu lambun sau biyu yake yaya wani sau biyu yake girbewa a shekara sauran mutane sau ɗaya suke girbewa shi sau biyu yake girbewa don manzan Allah ya ce Allah ya bashi dukiya kuma mai albarka yanzu duk wani alkhairin sanadiyarwa wace ce sanadi uwa sai saboda haka yake yana daga sunna kaga wani salihi wanda kana kyautata masa zato kana kyautata masa zato ba ce kai wa yara na addu'a ko ba ka gaisu magudansa ka ce ga yaran na kai musu addu'a ya halatta yana da kyau saboda wannan galibi mutane idan sun aiko ba safai za ka yi wannan addu'ar ba irin irin wannan neman addu'a ba safai za a gani ba malam ban da lafiya malam kasuwanci ya rikice malam ina neman promotion malam muna jarabawa mu samu ci jarabawa duk galibi da abin da shafi rayuwar duniya ne to irin wannan tsari yana da kyau kai maka yawa ayyuka addu'a kuma ka nemi wasu su yi masa su yi musu addu'a to Allah subhanahu ta'ala ya musu albarka gaba daya ولو أن لكل نفس ظلمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون
نعم الله تعالى كتير ولو أن لكل نفس ظلم ذاتي كون ري ظلمت wanda ya zalunci kansa mafil abu ya mallaki abin da yake ban ƙasa laftadaddi da ta fanshi da ya fanshi kansa da shi wa asarrun nadamata kuma suka boye nadama lamma ra'aw al'azaba yayin da suka ga azaba wa qudiya bainahum bil qist kuma an hukunta tsakaninsu da adalci وهم لا يظلمون su ba za a zalunce su ba anan ma dai Allah ta'ala yana ba mu labarin yanayi na ran tashi alkiyama ayat da ta gabata wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin suna tambayar ka dangane da ranar tashin alkiyama da kuma azaba ta ranar tashin alkiyama gaskiya ne tana tafi sai Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa haddar rantsuwa kuma Allah ta'ala ya bayyana a ƙarshen ayata ba za su kubuta ba to akwai wata mafita ce dole za a tashi a kiyama azaban nan tana tafi kuma mutum ba zai kubuta ba to akwai wata hanyar da mutum zai yi ya kwace kansa kila wani zai tunanin haka ko ba ga ko saboda mulkinsa ko saboda dukiyarsa ko saboda wata alfarma to shi ne Allah ta'ala a nan yake anan yake so yake bayani a nan babu abin da zai fidda mutum fa sai halinsa sai aikinsa har Allah ta'ala ke walau anna li kulli nafsin inda ce kowane rai yana da amma wani rai zalamat ran da ya zalunci kansa mutumin da ya zalunci kansa kafirin da ya zalunci kansa mafin ardi ya mallaki abin da yake ban ƙasa gaba ɗaya laftadad bihi da ya fanshi kansa da shi domin ya kwato kansa in ya ga azaba in ya ga matsaloli to inda ya mallaki duniyar nan gaba ɗaya zai bayar ya fanshi kansa domin ya kuta ya tsira daga azabar da zai fuskanta amma kuma hakan ba zai yi ba lokaci ya ƙuri nafsin zalamat ran da ya yi zalunci ya yi kafirci bai bauta wa Allah ba ba da haƙƙin Allah ba amma akwai buƙatar a sa kai ya yi zalunci kuma ya mutu akan zalunci bai tuba ba domin ta yi zalunci kuma kafin ya mutu ne ya tuba ya musulunta kuma kila ma kai tsaye ya wuce gidan aljanna misali yanzu ya musulunta a lokacin kuma ya fadi ya mutu a lokacin ya musulunta an wanke shi ne tas kamar ranar da mahaifin shi al'islamu ya haji ma kayan kabla kuma a lokacin kuma in ya mutu shi wannan inda har ya kyauta da musuluncin same nan aljanna ne irin wani su ne ake ba da misali da su mutum ne dan aljanna amma bai taba yin sallah ba mutum ne dan aljanna amma mai bai taba yin sallah ba irin wannan to zalamat ya zalunci kansa da yin kafirci da bijirewa Allah bai tuba ba ya mutu a wata ayar Allah ta'ala ka wannan kai innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar waɗanda suka kafarta kuma suka mutu a halin kafirci falan yuqbala min ahadihim milkul ardi zahaban wala mubtada bi inda a ce yana da zinariya gold wadda ta cike duniya nan gaba ɗaya ta bayar ko suka bayar ko kafiri ya bayar domin ya fanshi kansa kar a sa shi azaba to ba za a karbi wannan fansar ba gol misali yanzu ko tafi hannu ne wasa ne to yanzu ce an cike cikin masallacin nan da gol gaba ɗaya ya kuke gani ko a ce garin maiduguri ko a ce nigeria ko a ce afirka a ce duk duniyar na fada gold zai bayar a fashe shi ba sai amfani ba yau ma layin fa umaru wala banu illa man ata Allah bi qalbin salim to ana Allah ta'ala ke cewa walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bi ana yace ma fil ardi gaba ɗaya ya hada komai da komai amma a can yace min ul ardi zahada domin zinariya shi ne kusan mafi tsadar dukiya to anan mafi ardi zinariya da ma wani abu wanda ke ba zinariya ba duk ya bayar inda yana da shi zai bayar domin ya fashi kansa amma ba zai amfani ba amma Allah ta'ala ne yasa ya kawo wannan misalin mutum ya bada zinariya domin ya fanshi kansa ba zai amfani ba ya bada dukiya ya fanshi kansa ba zai amfani ba yasa Allah ta'ala ke fada wannan saboda a duniya ana yin wannan da Allah yake sai nuna mana bambancin duniya da lahira misali ta yi kai laifi a kai ka kotu alkali ya ma hukunci sai baka zabi guda biyu in ma daurin shekara uku ko zaka biya naira dubu ɗari ko ba ga ba na faɗa ana yin wannan ba an kana da kudi sai ne ka fara gudu ne sai kai tafiyar ka ko kuma ana so a daure kan dokar ta ce a daure ka shekara goma amma saboda kai kana da miliyoyi sai ka bada cin hanci ba za a kulle ka ba a sake ka ka tafi gidanka a na kaga kudin ya maka amfani ko ba haka ba dukiyar ta yi maka amfani to mutane suna yin wannan to kada makafirai su yi tunanin cewa abin da suke yi a duniyar nan za su yi a lahira tun kafin a ji lahiran Allah ta'ala ya faɗa musu wannan ba zai yi ba imam bukhari ya rawaita hadisi daga anas dan malik Allah kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yujahu bil kafiri yawm al qiyamah za a zo da kafiri ran tashi alkiyama fa yuqalu lahu ace da shi ara'aita law kana laka mil'u al-ardi dhahaban akunta taftadi bihi kadara ace in ka mallaki zinariya yawanta ya kai wato har zinariyar ta cike duniya gaba daya za ka fanshi kanka ka ba da zinariyar nan gaba ɗaya ka kubutar da kanka daga wuta fai ƙoli na'am sai ce eh zan yi zan yi zan yi fai ƙwaro yau sai a ce da shi kad kunta su'ilta da haƙiƙa an tambaye ka a duniya ma huwa aisaru min zalika abin da yafi wannan sauƙi ma ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah kawai wannan jumla kalmomin la ilaha illallah jumla daya muhammadur rasulullah jumla biyu jumloli guda biyu cikin seconds in ka faɗi wannan za ka samu rahmar Allah amma ka ki ka faɗa a duniya an yi ta maka tai an tai maka wa'azi amma ka ki ka karbi wannan tai da aka yi maka wannan shirye da aka miƙa maka saboda haka yau ba magana ka fashi kanka sai dai ka dawama a cikin azaba kuma da Allah ta'ala ke cewa wala wiftara bi ulaka lahum azabun alim wa ma lahum min nasir babu wanda isa ya taimake shi ko saboda mulkin sa ko saboda karfin sa kamar da hakan ke faruwa a nan duniya sai Allah ta'ala ke cewa wa asarru nadamata za su koyi nadamar lamma ra'aw al'azab yayin da suka ga azaba azaba tana da girma azaba ta lahira suna jin azaba ta lahira a nan duniya ba su ɗauke ta bakin komai ba suna ganin kamar za su iya jure mata amma idan an tashi a kiyama aka tada su aka nuna musu azabar to shikenan za su fita daga cikin hayyacinsu saboda tsananin azaba da kuma girman yanayin da za su samu kansu a ciki to a lokacin sai su yi nadama to idan sun yi nadama nadama iri biyu ce akwai sanda mutum zai yi nadama kuma zai bayyana ta a halinsa a maganganunsa a fahimci cewa yan nadama mece ce nadama da na sani da ban yi ba don me na yi kaza mutum ya fara zargin kansa to wani sa'in mutum zai yi nadama amma ba zai bayyana ba musamman yaushe mutum zai boye nadamarsa in ya zamana ya yi wani abin da ke ba daidai ba ko yana yi wasu suka ce da shi abin da za kake yi nan ba da amfani ka bar shi ya ƙi saurari shawarar jama'a sai kuma ya ci gaba da yi abin ya zo ya batse masa ya samu kansa a cikin matsala ba zai nuna nadamarsa ba domin ne kada ya ji kunya a idan waɗanda ne suke masa gargaji tun farko saboda haka sai ya shanye ya nuna kamar ba matsala amma na ciki na ciki saboda ne tun farko an yi masa kashedi an yi masa gargadi wannan abin naka ba kyau kada kai ya ce ai ba komai zai kawo maka matsala ba ce ba komai za ka rikice ba ce ba komai za ka halaka ba ba komai za ka yi asara ba ba komai sai kuma ya zuyi ga asara ga rikicewar ga matsaloli kaga idan ya zo ya ce wallahi abun ba ni ban san haka ba kaga ne shige masa ta baki tsakin ba dama mun faɗa maka ba dama kai ba ka jin magana wani ma sai ya haushi da faɗa so gudun zargi sai ne sai shi ya boye to haka kafirai Allah ta rage wa asarrun nadama za su boye nadamu su ba za su bayyana nadamu su ba domin dama an sauko an yi musu wa'azi manzo Allah ya musu wa'azi mu'mini sun yi musu wa'azi kuma an bada musu azabar da tana tafe ga yanayin da za ku samu kanku a gobe kiyama duk suka ki ga kuma abu da zai tabbata saboda haka sai su boye nadamu su wasu malamai suka ce ba dukkanin kafirai za su gudu nadama ba da zarar an gudu da cikin kabari an tashi an ga azaba shugabanninsu ne za su boye nadamarsu domin kada mabiyan su zarge su a duniya kun hana mu kun imani da manzo ba abin da ba faɗa mana ba kar su fara zargin su saboda haka sai su boye nadamarsu kuma boye wannan nadama a lokacin da sun ga azaba kafin su shiga azabar kafin a fara kona su da azaba amma idan an sa su cikin wutar jahannama aka fara kona su sun ji zafin azaba za su fara surutu za su fara nada za su nuna takaicin su a gurare da nama Allah ta'ala ya bayyana wannan a gurin wani gurin Allah ta'ala ke cewa talfahu wujuhahum nar wa hum fiha kalifun wuta tana kona fuskokin su suna cizon akwaransu saboda nadama sha ce da su alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadibu shin yanzu da kuke nuna nadama kuke nuna damuwa ba da ta a duniya ana karanta muku ayoyin Allah ba kuma kun kasance kuna karyata ayoyin Allah sai ce qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman zalimin ya Allah tsirinmu ce tarin jayenmu rashin arzikinmu ne shi kuwa shaƙa rashin sa'ada rashin arziki shi ne yarin jayenmu ya Allah muka samu kanmu a wannan hali sai su ce rabbana akhrijna minha ya Allah ka hudda mu daga cikin wannan wuta fa in udda fa inna zalim in dai har muka sake komawa kan kafirci da muke yi to lalle mun zalunci kanmu to kuma wannan ai nadama ce to amma yanzu suke wannan nadama a cikin wuta yanzu suke goye nadama a lokacin da sun ga azabar amma idan sun shiga cikin azabar ba za su iya su yi haƙuri ba za su fito da nadamar su wa sarrun nadamata za su goye nadamar su lamma ra'aw al'azab lokacin da za su ga ko suka ga azaba to Allah ta'ala ya wa qudiya bainahum bil qist sai ya hukunci tsakaninsu da adalci tsakaninsu da annabi tsakaninsu da mu'minai su ma a tsakaninsu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya adalci tsakanin halitta ba wanda za a zalunce shi a tadabba wanda take da kaho idan ta yi wa dabba wadda ba ta da kaho rauni yuqadu lishatil jalha'i min ashatil qarna rago ne yana da kaho sai ya bani da wannan kahon nan shi ya yi wa ragon da baya da kaho rauni haka tashi a kiyama za a yi kisasi shari'a tsakaninsu dabba kuma ƙarshe bayan an kisasi ne za a mai da shi ƙasa amma duk da haka Allah sai ya kisasi saboda Allah ce la zulmal yau duk wani nau'i na zalunci babu shi a gari kiyama da duk waɗannan ababen Allah ta'ala yana ba mu labarin su saboda mu fahimta mu hankalta mu shiga tintaye mu Allah ta'ala ke cewa wa qudiya bainahum bil qist a cikin kwanaki na tunda muka fara tafsirin bana sura muka karanta bil qist da adalci da adalci an sha maimaita gobe kiyama na dole za a yi hisabi to me yasa ya kai dan uwan musulmi tana cutar mutane me yasa take cutar mutane ta shiga haƙƙin jama'a kai zalunci kai cuta me yasa baka imani da na tashi a kiyama ba baka yarda cewa za a tashe ka za a maka hisabi ba kuma hakkin mutum ba istighfari ba zai tafi da shi ba zuwa umara ba zai tafi da shi ba zuwa aikin haji ba zai tafi da shi ba hakki da ke tsakaninka Allah zai iya gafarta maka domin idan ka cuci wani ka cuci wani kuma ka yi wa Allah laifi don ka saba wa umarnin Allah wannan laifi da ke tsakaninka da Allah na saba wa umarninsa Allah zai gafarta maka amma haƙƙin wani nan gobe kiyama in bai yafe maka ba sai an kwace an bashi shi an bashi saboda haka ɗan uwa muji zalunci Allah ta'ala ki cewa hum la yuzlamun to kiri bil qist ya wadatar a fahimci cewa babu zalunci Allah dai ya nuna maka cewa ba zalunci na babu shi a mulkiyar wurin layin zamuna su ba za a zalunce su ba aya ta gaba Allah ta'ala ya cewa ala ku saurara ku ko a saurara aji inna lillahi lalle na Allah ne mulkin Allah ne ma fi samawati wal ardh dukkanin abin da suke cikin sammai da kasai duk na Allah ne subhanahu wa ta'ala ala adafi tambihi saboda a jawo hankali za a kawo wannan ne domin a nuna maka muhimmancin abin da zai biyo baya kullum Allah yana nuna mana girman sammai da kasai to sammai da halittu da suke cikin sammai ita kanta kasar da halittu da suke ban kasar duk lillahi na Allah ne ba wanda zai iya mallakan wani abu in kai mutum ya mallaki wani abu wakilin Allah ne Allah ne dan ka wannan a hannunsa amma shi mahalittan Allah ne abin da ke hannunsa mallakar Allah ne subhanahu wa ta'ala ma fi samawat wal ard abin da ke ban kasa mutane suna gani ko ba ga bane halittan Allah da ke ban kasa kowa yana gani teku ne duwatsu ne itatuwa ne amma kuma halittu da suke cikin sammai wa yake wa san alamul ghaibi to da abin da kuke gani da abin da ba gani duk mallakar Allah ne subhanahu wa ta'ala saboda haka ku yi tsoron wannan Allah ku yi imani da shi ana ku tsoron ku ji an sake nana ta wannan domin nuna muhimmancin abin da zai biyo baya inna wa'ada Allah haqq lalle tabbas alƙawarin Allah gaskiya duk wani alƙawarin da Allah ta'ala ya gaskiya ne alƙawarin na saukar da azaba alkawari na tashin alkiyama alkawari na yin hisabi alkawari na saka wa mutane alkawari na shigar da 'yan aljanna gidan aljanna alkawari na shigar da 'yan wuta cikin wuta alkawarin gafartawa wanda ya so duk wani alkawarin da Allah ya yi gaskiya ne walakin na aksarahum sai dai mafi yawan su su kafirai la ya'lamuna a basanda saboda haka wannan yana cewa jahilci hatsari ne jahilci zai hana ka fahimci haƙƙin Allah jahilci zai hana ka san girman Allah jahilci ya hana ka bautawa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yake cewa huwa yuhyi wa yumiit huwa Allah shi kadai babu wani yuhi yake rayawa wa yumiti yake kashe wa ilayhi zuwa gare shi turja'una gare shi kadai za a komar da ku Allah shi ke rayawa shi yake kashewa saboda haka kuka farai kamar da yake Allah ya raya ku zai kashe ku kuma zai tada ku za ku koma gare shi kuma ya tada ku wa ilaihi gare shi kadai turja'una babu wani gurin da mutum zai zai je banda in ya bar duniya da sai lahira babu wata duniya ta uku balle mutum ya tunanin cewa to ai ba sai na ji lahiran ba ina je wani guri ba shi kenan ba to ina za ka wa ilaihi zuwa ga Allah kadai dole can za ka ci dole za ka ci kuma za ka buya ba babu inda za ka buya كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا دم تيا تيا راكو يدا وكافر شيء الله الهاني كنا نطفى باكو أنا متتو الله يا فأحياكم يا رايا وكمان دا كمان دي دا كان باكو أنا ثم يميتكم زي كشي ثم يحييكم ثم إليه ترجعون تبابة مسئلة sai koma sai ga komawa sai da komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu na'am يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين نعم الله تعالى يقول يا أيها الناس يا قوم تاني قد جاءتكم موعظة لحقيقة وأزيازهم من ربكم لغرون أبنجنكم wa shifa'un kuma waraka lima fi suduri ga abin da suke cikin zukata wa hudan kuma shiriya wa rahma kuma rahma lil mu'minina ga mu'minai munasabar wannan aya da ayoyi da suka gabata kamar da wasu malaman tafsiri suke cewa ayoyi da suka gabata duk ana magana ne akan irin yadda kafirai suke karyata manzon Allah karyata alqur'ani karyata ran tashin alkiyama ana yi musu gargadi ana nuna musu akwai azabar Allah tunan kuma aka canja salo Allah yake so ya ja hankalinsu abinda ake fada musu nan fa don amfaninsu wa'azi ya ake musu don maslaharsu ya ayyuman nasu ya ku mutane wasu malamai suka ce kafirai kawai ake yi wasu malamai suka ce a duk mutane sun shiga ciki kafiran da waɗanda suke ba kafiran ba duk kira ga mutane gaba ɗaya kar ja'atkum da hakika ya zo muku mau'izatun wa'azi menene wa'azi mau'iza wa'azi shine ka fada wa mutum kyawawan abubuwa kuma ka nuna masa za su amfane shi ka fada wa mutum ya masa gargaji akan munanan abubuwa kuma ka nuna masa za su cutar da shi wannan shine wa'azi to abin da Qur'ani ya kunsa kenan at-targhib wa tarhib akwai dai da kika aikata mai kyau kuma ana fada maka sakayyar sa gobe kiyama Allah Qur'ani yana hana ka kada ka aikata munana kuma yana faɗa maka hatsarin aikata munana ayyuka da wannan shine wa'azi wannan Allah ta'ala anan ya wasafta wato alqur'ani da sufofi guda guda hudu mau'iza da shifa da huda da rahma duk wannan sufofi ne cikin alqur'ani sufofi ne na alkur'ani qur'ani mai wa'azi ne qur'ani yana wa'azi yana shiryar da kai yana maka gargadi mau'izatun malamai suka ce nakira littafhim wani wa'azi mai girma wa'azin alkur'ani wa'azi ne mai girma ga mu'mini ga wanda yake da fahimta mau'ibatun min rabbikum to wannan wa'azin daga ina ya zo min rabbikum daga wurin ubangiji ba annabi muhammadu shine ya kawo wannan wa'azin ba da karan kansa ba wani mahluki ne ya kawo ba daga wurin ubangijinku ubangijin wanda ya halicce ku ba tare da ku ne kuka ba da shawara ba akwai wanda ya ba da shawara ya tafi Allah ya halicce shi kafirai da mu'minan haka kawai kai dinga ka karanta kanka Allah ya halicce ka to sai da ka ba Allah shawara ne ya ke sako da ruwan sama eh ba kai da ka ba Allah shawara a kuma wanda ya bai wa Allah shawara irin yadda ake noma sannan kuma a fito da tsiro mutum ya samu ya ci abinci ana ne da rahmarsa ya halice mu ya kawo mu duniya kuma ya nuna mana dukkanin hanyoyin arzikin mu ya tsara mana dukkanin hanyoyin arzikin mu da rayuwar mu shi yake kula da mu idan ba kariyar Allah ba za mu minti da wannan duniya eh irin dabbobin da suke da suke daji ko kuma irin manya-manyan ruwan teku manya-manyan Allah ta'ala idan suka ce ko ku shigo wurin mutane wa zai tsira to amma duk Allah ta'ala rabu ya halice mu ya ba mu kariya yana kula da mu to saboda haka wa'azin da ya zama muku ba da gun wani ba daga Allah da ya halice ku Allah da yake kula da ku to wannan na nuna cewa wannan wa'azin da aka yi muku wannan wa'azin da ya zo muku wa'azi ne mai amfani domin ya zo muku ne daga gurin ubangijin ku mahaliccin ku wanda yake tausaya muku saboda haka ya rage wa mai hankali ya duba ya ga me ya kamata ya yi mu'ibatun min rabbikum wannan ita ce sifa ta farko qur'ani yana wa'azi mai wa'azi sannan sifa ta biyu wa shifa'un lima fi sudur kuma abin da ya zo din nan waraka ne lima fi suduri ga abubuwan da suke buga abin da ke cikin kiraje a sudur ma'ana alqulub li'anna alqalba fi sadr an gani summiya alhal bismi almahalli da yake zuciya tana kirji sai aka sanya aka baiwa ita zuciyar sunan kirji wa shifa'u lima fi suduri qur'ani waraka ne ga abubuwan da suke cikin zukata akwai amradul qulub cututtuka da zuci kafirci cuta ce ta zuciya da mutum ya ki Allah cikin zuciyarsa ya ki imani da Allah munafinci musamman babban munafinci annifakul itiqadi mutum ba zai imani da Allah ba kuma yi wa musulunci zagon ƙasa cuta ce ta zuciya shakka cuta ce ta zuciya a maka bayani akan wata siffa ta Allah ka zaga na kokonta wannan cuta ce a maka bayani akan ikon Allah da kudurarsa ka sa kana kokonto a maka magana akan kaddara ta Allah subhanahu wataala ka sa kana kokonto wannan cuta ce cuta ce sannan shubha mutum ya kamu da wata shubha cikin zuciyarsa ya kasa fahimtar gaskiya wannan cuta ce girman kai cuta ce ta zuciya hasada cuta ce ta zuciya ƙiyayya da ƙeta cuta ce ta zuciya duk waɗannan cututtuka na zukata ne to mene ne maganin to shi ne alƙur'ani ƙur'ani shi ne zai wanke maka kafirci na zuciyarka ƙur'ani zai wanke maka munafunci a cikin zuciyarka ƙur'ani zai wanke maka girman kai da hassada da ƙiyayya da ƙeta da duk wata shakka da suke cikin zuciyarka Allah ce shifa'un lima fi sururi wannan yana nuna cewa Allah ya kayyada shifa'i ga zuciya duk da shi a wasu guraren ya ya itlaqi wal nuzul min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahma amma takyirin da ya kawo a nan yana nuna maka cewa cututtukan na zuciya sun fi hatsari akan cututtukan na jiki yanzu da kai ciwon kai ya zama kana da ciwon kai ga zazzabi ga wani ne ga alsa ga hawan jini ga suga duk waɗanda cututtuka masu ga kuma uric acid ya ƙaru waɗannan cutuwa da ahada maka da kuma ahada maka girman kai da hassada da munafunci da kiyayya cikin zuciyarka wannan ya fi hatsari a addinance ba a addinance ba a addinance ne kan kuma wani ya fasa ne na zuciya shi wancan din ai karshe inda zuciyar ka lafiya wancan din karshe karshe ne me za a yi maka ba ka mutu ba to ka mutu kuma an ji zuciyar ka lafiya ba ka tsira ba amma kana nan garau kamar za ka hau dutse daga tsan dutse ka tsallo ko ka faɗi amma zuciyarka a cike da munafunci da shakka da shubha da girman kai da hassada jikin lafiya lau kayi wanka kayi fesfes eh jikinka yana kamshi amma zuciyar baka ce baka wakikirin a wannan baki to za ka duk ayoyin ayoyin alkur'ani suna magana akan cutar cututtuka na zuciya wanda kuma yau shi ne abin da yake wahal da mutane da yawa cututtuka na zuciya da yawa da cikin mutane hatta malamai hatta ɗaliban ilimi hatta masu wa'azi mun fi mai da hankali wajen gyara zahirin mutane ka zama to kana sallah kana azumi eh to azumi na hakika sallah ta hakika tana kawo gyaran zuciya amma kuma dole sai ka shigar da gyaran a cikin sallar ka shigar da gyaran a cikin azumi to amma kuma wajen an zo wajen zuciya sai ka ji mutum yana da girman kai yana da hasada yana da kiyayya akan abin da ke bai kai ya kawo ba sai ka ji ana rigima da juna don me wannan ya zama to limamin masallaci ni ba zo limamin masallaci ba don me wani an kashe umara ni ba kai mai umara ba don don me wani kasuwancin sa ya bunƙasa ni kasuwanci nawa bai bunƙasa ba girman kai da hasada da keta a zahiri muna haba haba da juna assalamu alaikum assalamu alaikum amma na ciki na ciki da yawa daga cikin mutane don Allah da hikimarsa ya goye wannan ba abin amma inda ana ganin cututtukan da ke cikin zukatansu wani wallahi in ka gan shi sai wallahi ka guji a guje za ka gudu ba za ka matsa kusa da shi ba wallahi amma wani abu ne wanda yake a boye ba za ka sani to akwai bukatar a gyara zukatan a gyara zukatan dole zuciyar nan tana mutuwa zuciyar nan tana rashin lafiya zuciyar nan tana tsatsa zukata kashi uku da kamar da malamai suke bana akwai alƙalbul mayyit akwai alƙalbul hayy akwai alƙalbul marid alƙalbul mayyit zuciya matacciya ita ce zuciya ta kafirai domin kafirci ita ce babbar cuta babbar cuta ta zauna a cikin zuciyar kafiri to wannan cutar kafirci sai ta kashe masa zuciya zuciya ta zama ta matacciya akwai alqalbul hayy alqalbus salim yau wala yanku malin wala bani illa man ata Allah bi qalbin salim zuciya lafiyayya da imani a ciki da alkhairi a ciki ba hasada ba kiyayya ba girman kai ba gilu ba shakka ba shubuha ba mummunar zato kuna cewa na'am amma ba wannan zuciyar ba kaɗan ne suke wannan zuciyar kaɗan ne ba kaɗan ne ba salim kaɗan ne ba zuciya lafiyayya sai kashi na uku alƙalbin mare zuciya mara lafiya wanda shine galibin zukatan mafi yawan mutane a ta musulman to idan mutum ya gane cewa zuciyarsa ba lafiya na farko ka gane cewa zuciyarka ba lafiya shine mataki na farko da yawan muna ɗauke da cututtukan na zuciya amma ba mu san muna da su ba na farko ka gane kana da cutar zuciya kuma ka ɗauki matakin gyara to kana gyarawa kana gyarawa in ka doge akan wannan ka dage in kai sa kai ka sai ka fada cikin sahun alqalbu salim to idan baka gane cewa kana da cuta a cikin zuciya ba kana sake cutar na karuwa na karuwa na karuwa na karuwa in baka hankali ba har mutum ya fada cikin alqalbul mayyit zuciya matacciya kamar da hadisin tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum yayi laifi za a sa wata bakin dugo dan dugo haka cikin zuciyarsa baki dan kadan haka idan ya tuba sai a goge wannan bakin dugo to an sa masa bakin yayi laifi an sa masa bakin dugo yau ya sake gobe aka sa masa ya sake ji ana sa masa baya duba yana gyarawa har bakin duban nan su taru su yi yawa su rufe masa zuciyarsa gaba daya daga nan kuma ba jin wa'azi ba jin nasiha to shine manzon Allah ce wannan shine abin da Allah yake fara dangane da kafirai kalla barrana ala qulubihim ma kanu yasifun abinda suke aikatawa na sabon Allah na kafirci ya yi wa zukatansu tsatsa zuciyar ƙarfi take saboda haka akwai bukatar wato a ɗauki mataki na yara zuciya muhimmi in ba haka ba ba zai samu haɗin kai ba ba zai samu ci gaba ba ba zai samu a samu hutu ba duk wanda ke da cuta a cikin zuciyarsa ba shi da hutu can sama za ka samu hutu za ka samu hutu to zama saboda haka mai dake muna mai da hankali wajen gyara zahirin dole ne mai da hankali wajen gyara zukatanmu to Allah ya samu dace to ta yaya Qur'ani zai zamanto waraka ga zukata da yin imani da wannan Qur'ani da karatun alkur'ani da sauraron alkur'ani ana karanta alkur'ani ka saurari alkur'ani da kuri alkur'ani da sani ulubu wa ansiku la'allakum turhamun da kuma fahimtar alkur'ani da kuma tadabburin su ka sa cikin tunanin ka ya sa Allah ya ce wannan Allah ne yake nufi anan ka fahimci wannan sannan kuma abin da kai tadabburin sa ka fahimta ka sa cikin aiki كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ليدبروا آياته sauraron alkur'ani da fahimtar alkur'ani daban tadabburinsa ka fahimci hakikanin abin da ake yi kuma kai tunani akan ta yaya za ka sa shi aiki wannan shi ne wahala to Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya alqur'ani ya zamanto waraka a cikin zakatun baitin qur'ani waraka ne na الأمراض المعنوية قرآن علاج روحي هل ولا يوجد القرآن علاج بدني أو لو كنت الله يكون قلوب إن شاء الله دام لن إشارة كان ونم abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu dada sa gaba ɗaya abinda muka faɗa zama da kuskure Allah ya kai mana gaba ɗayan mu Allah tsarkake mana zakatun mu Allah ya tsarkake mana zakatun mu Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya ba mu ilmin amfani marasa lafiya Allah ya ba su lafiya dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatun mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 我们会。